أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya mai tarin yawa kuma marar iyaka ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa mu a wannan maraice na talata tara ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in a lissafin hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda kuma shi ne sha hudu ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha tara a lissafin da ake kira miladiyya aya ta 190 daidai a suratu Ali Imran يقول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب للي أتكن شأن حالك السمين دك أسع أنا نفن kasan ma adadinta da dama al'ada ce da Allah subhanahu ya saba ƙur'ani ambatan samawa jam'i al'ardu kuma a faɗe shi mufrad duk da cewa adadin kasai ɗin shi ma kamar da ake faɗi a hausance shi ma bakwai ɗin ne kamar da ya zo a suratul talaq wa min al'ardi mislahunna to lalle a cikin halittar wannan manya-manyan halittu na Allah subhanahu wa ta'ala waktilafin laili da kuma abin da ke cikin sassaɓawar dare da yini to waɗannan abubuwan a cikinsu la'ayatin lalle akwai ayoyi li'ulil albab ga ma'abuta hankula masu hankali masu tuntuntuni da lura da fahimta da ganewa to ina ga iyanan din za mu tsaya kafin mu je kan siffar su a waɗannan bayin Allah ma'abuta hankula wannan aya da waɗannan ayoyi da suka biyo bayanta ayoyi goma na ƙarshen suratu Ali Imran daga aya ta 90 a 190 zuwa aya ta 200 wadda ita ce aya ta ƙarshe wannan sura dama ayoyinta 200 ne cif waɗannan ayoyi suna cikin manya-manyan ayoyi kamar da dukkan ayoyin Allah dama manya ne amma waɗannan suna da wani abu na daban da umarni da ya biyo cikinsu ko ta siffa da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta masu hankali ɗin nan da cewa su ne masu ambatan Allah subhanahu wata'ala kuma suna cewa kaza suna cewa kaza suna lura da halittar Allah suna tafakkuri suna tunani sun siffantu da wannan sifa ta yin tunani kuma yin tunani ɗin nan umarni da shi ya zo a wurare da yawa ko umarnin a yi ko tambayar me yasa ba a yi ko tambayar mutane me yasa ba kwa yi ko gwale waɗanda ba sa yi duk wannan ya zo a sigogi daban-daban a cikin alkur'ani ko dai ya zama wajen bayanin haka ɗabi'ar ɗan adam take ga yadda ya kamata ya zama ya zama mai hankali mai lura ko kuma bayanin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya halittarsa ya sanya mana wannan halitta mai tsari wanda ba kuskure cikin gininta mu riƙa lura da haka don mu ji tsoron Allah mu ga girman waɗannan ayoyi wanda girman ayoyin zai nuna mana girman wanda ya yi ayoyi ayoyi a nan abinda ake nufi dama al'ayatul kauniya wato ayoyi a na halittar Allah shi yasa ya faɗi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab ayoyi da suke magana akan tafakkuri suna da yawa Allah subhanahu wa ta'ala a suratul hajj yana cewa afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور shin mutane ba za su yi tafiya ba ne a cikin ƙasa ya zama cewa suna da zukatan da suke hankaltar abubuwa da su mana su duba abubuwa su yi amfani da hankalinsu wajen gane asalinsu wajen bibiyar da kuma ɗaukar izina na yadda Allah maɗauki ya halicci abubuwa ɗin ko kuma ya zama suna da kunnuwa da suke ji da su to sai Allah ya ce dama ai idanu ba shi ne yake makancewa ba amma zukata da suke cikin kiraza su ne suke makancewa shi sama suke ce akwai albasar akwai albasira albasar shine gani na ido albasira kuma gani na zuci to idan aka ce makaho Allah subhanahu ta'ala baya aibanta makafi waɗanda suka rasa idanunsu a duniya ido wannan da ke cikin fuska amma yakan aibanta makafin zuci waɗanda zuciyarsu ba ta gane abubuwa ba ta fahimta ba ta wa'azantuwa ba ta ɗaukar izina don haka ashe mutum ya riƙa lura da halittar Allah ya daga kansa ya kalli sama ya dubi kansa ya dubi sauran halittu da Allah ya halicce su ya ɗauki izina a haka wannan umarni ne daga Allah subhanahu ta'ala kuma wanda ba sa yi an gwale su Allah subhanahu ta'ala yana nuna ba su kyauta ba kuma ba su da hankali haka masu hankali su ne waɗanda suke lura da halitta su ɗau izina a cikin halitta الله سبحانه وتعالى سورة البقرة هل ينزلنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون nan ya zancen mutane masu mai hankali ya lissafa waɗannan abubuwa tunda ba tafsirin waɗannan ayoyin suke ba ambatan su kawai zan yi in muka tsaya tafsirin su kuma shi ma sai ya dau mana lokaci Allah subhanahu ta'ala ya lissafa halittar sammai da ƙasa da sabanin da ke tsakanin dare da yini wanda zamu zo dumi magana akan sa insha Allah da kuma jirgin ruwa da yake gudana a cikin ruwa wani girmansa ya kusa wata unguwa kuma za a loda masa kaya masu yawa jirgin ruwa zai ɗauko jirgin sama zai ɗauko jirgin ƙasa zai ɗauko motoci manya-manyan tireloli da nauyin kaya masu yawa amma ya shiga cikin ruwa zai ka ga bai nutse ba kai kuma ga kaɗan hinken nan haka kilo sittin hamsin kana tsundumawa cikin ruwa idan baka iya iyo ba sai ka nutse wannan akwai hikima ko ba hikima abin tunani ne ko ba abin tunani ba ne shi yasa an ambace shi a nan sannan da abin da ya shafi ruwa da ke zuwa daga sama da yadda Allah maɗauki ke fitar da tsirrai da abinci da sauransu da yadda yake juye iska ta barbari gajimarai Allah subhanahu ta'ala ya zubo da ruwa da yadda za a samu abinci da sauransu dai duka da yadda Allah ya sakkare wato gajimaran su tsaya a sama ba su zubo ƙasa sun lalata muku gidaje ba shine baina sama'i wal ard su ba a liƙa su can a sama ba a jikin bangon sama kuma sannan ba su zo sun faɗo kan mutane ba to duk waɗannan la'ayatin akwai ayoyi a cikinsu amma ga zuwa da ƙaumin ya aƙilun shi wanda ba su da hankali ba sa lura da wannan shi sa bambancin mutum da wato mai ilimi mai hankali mai fahimtar abubuwa da wanda baya fahimta kamar bambancin dan adam ne da dabba za ka ga duk mutumin da baya lura da irin waɗannan ba za a yi masa wa'azi ya fahimta ba ba zai kula da girman Allah ba ba zai lura da halittun Allah ya ji tsoron Allah ba sakamakon wannan to da shi da dabba ba su da bambanci domin dabba dama abin da aka cire mata shine wannan aqal din hankali hankalin ɗan adam da aka sa ko ƙwaƙwalwar ɗan adam da Allah ya halicce ta in ka tambayi masana halittar ɗan adam suna cewa a cikin halittar Allah ba abin da yake mai wahalar ganewa irin yadda Allah ya tsara ƙwaƙwalwar ɗan adam the most complex creature abin da ya fi wato wahalar a gane shi daga cikin abin da Allah ya halitta akwai kwakwalwar dan adam sai gashi kuma ita ce mai fahimta sauran abubuwa amma bata fahimci kanta ba ita kwakwalwar an fahimci wannan zancen saboda yadda Allah ya gina kwakwalwa department department ne a cikin ta bangarori bangarori sashen kaza da sashen fahimta da sashen gane hoto da sashen bambance kala ko da sashen tuno abubuwan da suka gabata da sashen hukunci idda za ka auna kaza shine daidai kaza ba shine daidai ba duk in ka tambayi waɗanda suka san wannan harkar za su gaya maka saboda me saboda Allah maɗauki ya gina wannan ƙwaƙwalwar don a yi wannan tunanin a gano girman halittarsa kuma a gano girmansa Allah subhanahu wa ta'ala hadin zana cewa awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardi al-jurzi فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون nan kuma an yi amfani da afala yubsiru shin ba sa gani saboda an kawo abubuwan da suke zahirai shi kansa zaka iya lura da wannan Allah subhanahu wataala ya zubo da ƙasa ƙasar da ta kaikashe ta bushe amma sai ka ga nan da nan ihtazzat wa rabat sai ta zama ta haɓaka yanzu a cikin me muke lokacin bazara ƙarshen wato farko farkon muna jiran damuna ta fara shigowa ƙasa a bushe take kishirwa kowane cikin kishirwa bal haɗan adam ya fara rasa ruwan da zai sha a wasu ɓangarori saboda rani ya yi rani lokaci guda ba tare da mun biya wani bil ba allah zubo ruwa ruwan nan ya gudana a ƙasa ya tafi bayan gari a dab a tafi gidan ruwa a tsara shi a turo shi ana sha haka ne wanda ya kwanta kuma a cikin ƙasa a gonaki a je a yi shuka Allah ya tsiro da wannan abu ka je da ɗan tsironka ƙwaya kaɗan ka buɗe ƙasa ka zuba ka binne ka dawo gida ka yi ta share baccinka baka san yadda Allah ke sa wannan abun ya tsiro ya fito ba ba hannunka a ciki waɗanda ba su yarda da Allah ba shi yasa ake ce musu su duba su ga yanzu wannan tsiron in ɗan adam ba zai iya halittar kansa ba yanzu tsiro wannan da zaka jefa dan kwayar gero ka rufe sai ta fito sai ta zama sanda sai a yi zanganniya ba ɗaya ba ba biyu ba yanzu shi tsiron shi ne kansa ai matukar iya abin da ya haɗu da shi shine wato cikin ƙasar da yake kewaye da shi da ɗumin cikin ƙasar da wasu abubuwa na sinadarai da Allah ya sa a cikin soil wanda su za su haɓaka sai a yi fitar da shi wannan ɗan ƙwaya sai ya fashe ko fashewarsa sai kuma wani abu ya fito daban da Allah maɗauki ya gaya mana a suratul an'am faliqul habbi nan ce faliqul habbi shine mai keta ƙwaya ƙwayar keta ta ake sai ta fashe sai ta buɗe sai kuma wani abu ya fito daban ba garin tuwon da kuke ci ba shi zai fito wani abun zai fito wannan in ba Allah ba babu wanda yake iya wannan abu zaka ba zaka iya tasawurin cewa kwayar ita ce ta wannan abin da kanta ba sannan Allah subhanahu wataala ya gaya mana a suratul an'am wasu ayoyi da ya jero da yawa suratu an-nahl nake so in ce da ya jero ayoyi da yawa da suke nuna yadda ya halitta a farkon suratul nahl da yadda ya faɗi halittu da yawa duk a ƙarshen ayoyin yana haɗa su da wannan zancen tafakkuri da tazakkuri da ta'akkuri huwa allazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sharabun minhu wa minhu shajarun fihi tusimun ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات سيتم إن في ذلك لآية لكم لآية لقوم يتفكرون la'ayatan liqaumin yatafakkarun yayi zancen zubo da ruwa daga sama ruwan da za a sha da tsirrai da dabbobin ku za ku yi kiwon dabbobi da shi yana fitar da tsirrai da zaitun waɗannan sai faɗi wani jinsi na nau'o'in abinci wannan ishara yake zuwa ga sauran ya faɗi wannan kamar misali ne da nakhil dabino itan dabino wal anab da inabi sai kuma yace wa min kulli samarat shikenan komai ma ya shiga ba kuma wani wanda ya taba da'awar akwai wani dan tsiro ɗaya da shi ya halitta shi ba Allah ba nan da Allah ya ga mana shine duk sauran abubuwan ma shine to bayan wannan sai yace wa sakhkhara lakum al-laila wan nahara wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatun bi amrihi إن في ذلك لآيات لقوم مه يعقلون يا فدي يتفكرون ننكم سيفد مه يعقلون يزن تن شين وند يقولي مكو دري ديني درانا دوتا دتولالي dukkan su an hore su mai ma'ana horewa su amfane ku kuma sannan suna nan haka kowanne an sake shi babu wanda ya rike shi in ba Allah Allah subhanahu ta'ala shi ya sanya duk abubuwan da kuke ji suna nan suna iyo kamar da Allah ce kullum fi falakin yasbahun sibaha suke yi iyo suke a cikin wato majarra a cikin halittar Allah wanda ake cewa galaxy kowanne yana yawo wannan yana gewaye wannan kuma kowanne da tsarinsa irin abin da ke tsakaninmu da rana yanzu Allah maɗaukaki ko da ke zan ambaci wannan in muka zo kan abin da ya shafi itikanin yadda ya halitta wanda shi ma wata fuska ce ta fahimtar yadda Allah subhanahu ta'ala ya halitta sa dan a ga ayoyin dan a ɗauki izina mu karasa waɗannan ayoyi sannan yake ya ambaci abin da ya shafi cewa da umarninsa ya sassare su sai ce inna fi zalika la'ati liqaumin ya'qilun sai ce wa ma zara'a lakum fil ardi da abin da Allah ya halitta muku fil ardi a ƙasa muktalifan alwanuku wanda launinsa daban-daban ka duba halittar ƙasa abin da kake gani banda dan adam dabbobi kawai jinsi jinsi kowanne namiji da mace ka duba ƙwari ka duba tsuntsaye masu tashi ka duba masu jan jiki a ciki masu jan ciki kai a cikin ƙasa suna yawo su fito da mai cutar da mutum da mara cutar da mutum kowanne da irin yadda Allah maɗauki ya yi shi ka duba cikin ruwa irin nau'i nau'i nau'i kala kala wata halittar a can ƙasar ruwa kai ka ɗauka fulawa ce amma kana takawa sai ka ji harbi ko ba haka bane suna nan miliyoyi ba ka zancen dubbai miliyoyi ne da Allah maɗaukaki duk ya halitta sannan ya ambace ta inna fi zalika la ayatan liqaumin me yatazakkarun ko yadhakkarun wannan kuma ga masu tuntuntuni masu tunani aya ce su ma gare su kun ga ashe duk waɗannan abubuwan ayoyi ne da Allah ya mana sai yace wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra Allah kuma shine wanda ya sanya ya hore muku al-bahr wato teku lita'kulu minhu lahman tariya domin ku ci nama danye fresh shi ake nufi da tsari wanda yake ba kafin ma babu wani abu da ya taba shi ba a sa shi a fridge ba haka Allah maɗauki ya sanya shi shi yasa Allah ya halatta mana duk abin da ke cikin ruwa shi ba buƙatar yanka duk abin da ke ruwa in ka samu dama ka kwale kansa ya mutu to ba mushe bane je ka ci kayanka wanda ke yawo a sarari shine sai wanda aka halatta ma duk wannan shi ma jarabawa ce ga wasu suna kusa da kai amma an ce haram ne shi kuma wancan ba kusa da kai yake ba galibi in ba akan tafiya ba dama baka ganin sa shi yasa sai aka yi sare maka shi kowanne ka samu je ka ci amma wannan da yake kusa da kai to banda kaza banda kaza banda kaza to shi kuma wanda aka halatta ma din sai ka yi aiki sai ka kwantar da shi sai ka yanka sai ka ce bismillah duk wannan yana daga cikin hikimomin Allah subhanahu wata'ala wa tastakhrijuna minhu hilyatan talbasunaha daga wannan kuma tekun har yanzu ya sare muku kayan karau kayan ado da kuke sanyawa za ku samu gwalagwalai da azurfa pearl diamond da sauransu duk da za ku yi ado da su wanda ma ba su samu irin waɗannan ba su wuri duk a ina ake samun su wanda da ake adan da su to duk dai Allah sun ya ambaci wannan a sannan ya ambaci ya ce wa la'allakum tashkurun don kowa gobe sannan ya ambaci har yanzu a wa alqa fil ardi rawasiya yaje wato duwatsu manya-manya kun ga sai aka amfani ne jeho kamar ka ɗauka watso su aka kawai ba tare da kula ba a duk inda aka sa dutse akwai manufar sa shi ya sanya shi saboda kada ƙasa ta janye da ku ta malala da ku ya zama ba ta da ƙarfi saboda da zama ta riƙe kanta ita ƙasar domin abin da ke duniya nan da kuke gani ya bayin Allah shi yasa ake son yan uwa ku rika karatu sosai kun san duniya nan da muke kai saba'in da wani abu cikin ɗari nata duk ruwa ne ruwa ne ashirin da wani abu shine kawai wannan land ɗin da muke hawa muke takawa har muke ta faɗa a kansa mallakar gona mallakar fili duka gaba ɗayansa ashirin da wani abu ne na halittar gaba ɗaya ita wannan ƙasar da ake cema al'arbu al'arbu shine dai batu da ke cema an duk ma'ana kusan labazin iri ɗaya ne to wannan ƙasar mafi yawanta ruwa ne mafi yawanta haka yake to Allah ya sanya duwatsu don ya zama cewa ruwan can bai rinjaye ɗan abin da ya bari na ƙasar ya zagonye ba gaba ɗaya domin nan da nan in aka bari inda ba duwatsun to shikenan kasar sai ta zagwanye sannan Allah subhanahu ya ambaci a wa'an haran ya sanya muku koramu ku duba ruwan teku sai sanya masa gishiri ba shi da daɗin a shashi amma anhar ruwan koramu sai ya zama mai daɗin a shashi wasu bulan ya sanya muku hanyoyi hanya na yadda za ku bi ku je daga gari kaza zuwa gari kaza daga dan adam kawai ya fara taka wuri guda wani ma ya biyo wani ma ya biyo sai ya zama tsurukun mu'abbada sai ya zama shikenan an sa hanya ana ta binta sannan yace la'allakum tahtadun ko kwa samu shiriya yace wa alamati da alamomi wa bin najmi hum yahtadun da hanyar kuma amfani da wato taurari duk ana shiriwa a gane hanya ihtida'i nan ba ihtida'i shar'i na addini ba ita da'i kauni na neman hanyar zuwa wani gari ake nufi yau kan mutum ya bi taurari ya ce a nan zai shirye shiryar addini abinda ake nufi bin taurari don a gane hanya domin taurarin nan yadda suke in mutum ya karanci yadda fitowarsu da yawonsu da zagayawarsu ya san a kowane lokaci a kowane wata wani lokaci in ya zagayo rana kaza da karfe kaza to taurari yana wuri kaza da karfe kaza na dare in ka ga tauraro wuri kaza to nan ne alamar hanyar zuwa kaza da duk da haka ake gane hanyoyi wannan shine wannan insha Allah mun zo suratul an'am in Allah ya ba mu rai da lafiya duk za mu karanta waɗannan la'alla mu maimaita wani abu da muka ambata anan amma ban faɗi komai daga cikin ayoyin ba kuma ba sai mun fassara duka ba saboda ba shine dalilin tafsirin bazancan kawai maganar tafakkuri da tazakkuri bayan ya faɗi wannan sai ya ce afaman yakhluqu kaman la ya khuluqu afala tadhakkaru yanzu shin wanda ya halitta daidai yake da wanda bai halitta ba me yasa ba kwa ganewa me yasa ba kwa tunani ku yi tunani mana wanda ya halitta daban yake da wanda bai halitta ba sannan sai ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna allaha laghafurur rahim wannan duka na faɗa mana ne saboda tuna mana ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala da a ciki Allah ya yi umarce mu kuma ya nuna muhimmancin a riƙa yin tunani don haka ya ‘yan uwa tunani na yiwuwa ne cikin abin da ka san shi in mutum bai san waɗannan abubuwan ba ko ya duba ya tuna wani abin ba zai gano shi ba yanzu wani ƙwaron in ba kama shi kai ka kai shi wurin masu ilimi suka sanya shi a microscope aka duba halittar yadda yake ba kwanaki a darasin igafatul lafan muke zancen kuda da yadda Allah halitti kuda da irin abubuwan da yake da kuma meye ma'anar cewa wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu duk yi magana ko idan kuda ya kwace musu wani abu ba za su iya kwata ba in kuda ya ci maka abinci ba za ka iya karbewa ba duk mai hikimar wannan saboda yadda Allah maɗauki ya yi shi ba sai mun maimaita ba to kowace halitta in kai mata kallo na kusa sosai to a nan ne za ka samu wannan tazakkuri da tafakkuri da ta'aƙuli har ka ga girman Allah amma in kallo ne kawai na haka ba tare da ka tsaya ka yi tuntuntuni a kan abu ba za ka fahimci komai ba shi yasa wannan yake nuna mana lalle ne yan uwa a yi karatun nan karatun bokon nan da zai sa ka san sciences nan ka karanta biology geography waɗannan abubuwan duk ka san su yana cikin manya-manyan abubuwan da suke kara mutum imani wanda duk yace maka haramun ne ka koyi wannan to lalle shi ya kore ka daga yadda zaka fahimci ubangiji subhanahu wata'ala in wasu ba musulmi ba sun karanta sun rubuta sun kasa fahimta sun faɗi wani abin da yake kafirci a ciki to musulmi in suka karanta ba za su ga kafirci ba imani za su gani saboda abin da aka shimfiɗa musu a qur'ani an bace wani abu don haka shirme ne wani ya zo ce muku karatun boko haramun ne kaza da kaza da kaza babu wanda ya nesanta ka da sanin kanka da fahimtar me ya kawo ka duniya irin wanda ya hana ka wannan ilimi kuma duk abin da za ka yi in baka karanta waɗannan abubuwan ko baka taɓa ji ba akwai wasu abubuwan da za ka ga a salafus salih da zan zo mana wannan maganar irin yadda su kansu sukan yi tunani akan halittar Allah su Allah ya ba su hangen nesa da zurfin tunanin da ƙarfin imani da gaskata abin da Allah maɗauki ya faɗa mu yanzu muna nesa da fahimtar alkur'ani muna nesa da fahimtar ita kanta duniyar ballantana mu haɗa biyu har mu ga yadda qur'ani yake gaskata yadda halittar take kisa dole ne yan uwa mu tashi mu yi karatu da na addini da na duniyar nan don mu ƙara fahimta shi kansa addinin yadda ya kamata manzon Allah sallallahu Alaihi sallama dangane da wannan ayoyi goma na ƙarshe na suratu Ali Imran ya yi wani abu hadisin da ibn Hibban ya ruwaito a cikin sahihinsa kuma malam albani ya hassana shi ya ruwaito daga Ubaid ibn Umair yana cewa ya tambayi aisha radiyallahu ta'ala anha yake ce da ita akhbirina bi a'jaba shay'in ra'aytihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ki ba mu labarin abu mafi ban mamaki da kika gani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aisha take cewa radiyallahu anha sai ta yi shiru kai karan farko sannan sai ta ce wata rana da daddare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni in ji Aisha ita ya Aisha zarini a ta'abbadu lailata li rabbi ki kyale ni wannan daren wannan daren ina so don Allah ki kyale ni zan yi bauta ga ubangiji Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce wallahi inni la uhibbu qurbaka wa uhibbu ma yasurruka tace wallahi ni ina son kusantarka ina son ya zama ina tare da kai ina jikinka sannan kuma ina son abin da zai faranta maka rai ma'ana kun ga ta nuna tana sha'awar ta zama tare da shi din kuma amma tun daga abin da yake faranta masa rai a yau wannan daren yana so ya amfani da shi don ibada tace shikenan bismillah ta koma gefe ta kyalla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya alwala sannan ya fara sallah ta ce yana sallan nan yana kuka bai gushe ba yana kuka sai da ya jika gemunsa ya jika ƙirjinsa ƙirjin ta fara ambata sannan ta ambaci gemu sannan manzo sallallahu alaihi wasallama har kasar da take gabansa inda yake tsaye sai da ya jike da hawayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da Bilal ya shigo ya yi sallama ya zo ya sanar da shi lokacin sallah ya yi sai ganshi yana kuka sai ke cewa ya rasulallah menene ya sanya ka kuka bayan kuwa Allah ya gafarta maka komai da abin da kai da abin da ba kai ba duk an gafarta maka sai ke ce da shi ya bilal ba zan zama bawa mai godiya ba shi ma a wannan riwayar ya ambaci wannan sannan sai ya ambaci cewa a wailun liman yawa sai karanta yace laqad nazalat alayya laylata ayatun wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha yace a daren nan an saukar mun wasu ayoyi wanda azaba ta tabbata ko gone ya tabbata ga duk wanda ya karanta su bai yi tunani ba shine sai karanto waɗannan ayoyi guda goma na ƙarshen suratu ali imran inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم حرزوا كرشان سورة باكدا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون حرزوا كرشي waɗannan ayoyin tare aka saukar da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan dare dalilin kukansa kenan tafakkurin shi ma yayi shine yake wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban masu tafakkuri a ayatillah kuma ga irin abin da tafakkurin ke haifar masa ya zub da hawaye ya yi tunani akan halittar Allah tun kafin masu sayans su binciko ga yadda Allah ya halitta ya halitta Allah ya ba shi labarin waɗannan abubuwan duk a cikin alkur'ani an fahimci wannan sannan al'imamu bukhari da muslim sun ruwaito daga kuraib maula abdullahi dan abbas yana cewa abdullahi dan abbas wata ran ya bashi labari ina faɗa da hausa saboda mun karanta larabcin da fassararsa zai ɗau mana lokaci yana cewa wata rana ya kwana a ɗakin maimuna maimuna bintul haris yar uwar mahaifiyarsa khalarsa kenan yace sai na kwanta a gefen shimfiɗar a kaikaicen su su kuma suka kwanta a tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi da maimuna ma'ana a shimfidar zai zo daidai kafar manzon Allah sallallahu alaihi nan ya sa kansa ya kwanta shi ibnu abbas zai yana dan karami wani nuna mana halaccin irin wannan muddin dai ba wata bukata ce ta iyali take ta faruwa tsakanin miji da mata ba ba laifi bane in yaro karami ya kwanta tare da su an ban wannan musamman wanda yake kuma maharami ne na ita matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ana cikin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bacci can sai ya farka da ya farka ya rika muntsike idonsa da hannu yana goge yadda dai mutum yana in ya tashi daga bacci yakan goge idonsa dan ya fidda bacci ko kakan yi irin wannan kai ma ko yawwa to a lokacin nan sai ya karanta waɗannan ayoyi guda goma na ƙarshen suratu Ali Imran inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi layli har zuwa ƙarshe shi sa al-Imam al-Bukhari ya sanya wannan hadisin ma a babin halaccin karanta alqur'ani ba tare da alwala ba saboda daga tashin sa bacci kuma tunda daren ba na janaba bane an fahimta alwala kawai zai yi ya tashi ya mutsike idansa kafin ya tashi ya alwalar sai da ya karanta waɗannan ayoyi guda goma har zuwa ƙarshen sura bukhari da muslim suka rawaito wannan da ya gama shine ya tashi ya ɗauki wata salka a rafe ya ɗauki ruwan cikin ta ya alwala shine kuma ya kama sallah to shine hadisin nan da ibnu abbas ke bamu labarin cewa ya tsaya a gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya sa hannunsa a kunnensa yana masa wasa da kunnensa sannan suka ci gaba da sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abin na so in faɗa dai dama shine a wannan ayoyi na ƙarshen suratu Ali Imran suna cike da darussa shi yasa la'alla yau duka abin da zamu tattauna akan waɗannan abubuwa ne mun ji tafakkurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka zaka samu magabata da yawa sukan yi irin wannan tafakkuri su zauna su ta kallon ayoyin Allah wani ya tagumi ba tagumi na nadama ba wani ya daga kansa ya ta kallon sama wanda shi ma ibada ce tunda Allah madauki ya siffanta masu yin ta daga tafakkuri ibada ne in dai tafakkuri ne fi khalqillahi allazi natijatuhu ziyadatul imani in dai sakamakonsa shine karin imani to wannan ibada ne nan umminat ta'abbudi za ka ga suna yi da yawa galibi wanda ya kalli abin ta ɓangaren alkauni in ya san wani abu dangane da wannan zai ƙara masa imani wani kuma zai kalli abin ta ɓangaren abin da Allah ya faɗa game da abin na ni'imomi a kansa kamar da abu suleiman darani yakan ce babu wani abu da zai kalla a rayuwarsa sai face ya ga wata ni'ima da Allah ya masa a cikin wannan abu duk abin da ya kalla a cikin halittar Allah yana kallon ni'imar da Allah ya masa a wannan abu ko menene a kana son karuwa akan wannan babin cikin ɗaliban ilimi na sha ambata mana littafin kitabul azama na abu sheikh al-asbahani ku neme shi duk da dai kuma a kiyaye da hadisai mawdu'ai da da'ifai da yawa sosai a cikinsa kuma amma dai an masa tahqiqi an masa aiki in ka dau ka samu wanda aka yi ma wannan tahqiqin insha Allah za ka huta Abu Sheikh Al-Asbahani Kitabul Azama babin farko ma da ya fara ambatawa a cikin littafin shine babul amri bit tafakkuri fi ayati Allah azza wa jalla wa qudratihi wa mulkihi wa sultanihi wa azamatihi wa wahdaniyatihi wannan shine babin farko a cikin littafin babin da yake magana akan a tunani umarnin da ya zo a kan a yi riƙa yin tunani ka zauna ka riƙa yin tunani ka yi tsam da kanka kana tunani a halittar Allah kai ba halittar kanka kai kai a matsayinka na ɗan adam zauna ka kalli yadda Allah ya ƙera ka irin zubi da diri da Allah ya maka kamar kun na ambaci zancen kwakwalwa ɗazu to haka dukkan yadda ɗan adam Allah ya halicce shi suna ce biliyoyi biliyoyi na sel shine ake ce khalaya shine khaliya da ake cewa mufradinsa jam'insa shine khalaya da larabci biliyoyin sel da Allah ya halicci dan adam da su kuma kowane bangare an sa concentration na wasu cells din don su ba da wata fa'ida ta wani abu ma'ana an sa wani abu da yawa a wani bangare don su yi wani amfani wajen ji na kunne aka sanya abubuwan wajen wajen jin sauti aka sanya ma wasu abubuwa a kunnanka kallo da ido ka duba ka tambayi likitoci yadda aka yi tarkibin halittar ido leya bayan leya na yadda Allah maɗauki ya halicci abubuwa fatar ka nan wannan fatar wajen hawa bakwai ne fatar ita kanta yadda ka san in an tona ƙasa in aka yi ramin da ake mahaƙar ƙasa ɗin nan a wani lokaci za ka ga ƙasar wani takan bambanta wajen kala ko daga jar ƙasa ka ga farar ƙasa layi layi to haka fatar jikin ɗan adam take da an matso da ita kusa ku duba yadda Allah ya halicce mu ta ɓangaren irin abin da ya sanya mana a jikin yatsu na zanen nan fingerprints nan duk duniya babu wani ɗan adam guda biyu da zanensu ya zama iri ɗaya duk duniya kowa zanensa daban yake in ko ɗanka na cikinka zanensa daban da naka har duniya ta tashi duk wanda za a halitta wannan abin ba zai yiwu ka ce haka kawai coincidence kamar yadda wanda ba su yarda da Allah suke cewa wai haka kawai ai abun ya sabu in sun rasa yadda za su yi sai sai ma zane ta shirme Allah ne mai wannan itqani za mu zo kan maganar itqani la'alla nan ya fi dacewa mu faɗi wannan abu a suddi da alfiryabi tafsirin da suka baiwa wannan faɗin Allah maɗauki da yake cewa sa'asrifu عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق zan kawar da waɗanda suke girman kai to zan kawar da su an ayati daga kaya daga ayoyina mana waɗanda suke girman kai ba tare da haƙƙi ba Allah subhanahu ta'ala ce zan kawar da su daga ayoyina me ake nufi da kawar da su daga ayoyi as-suddi yake cewa abin da ake nufi ai asrifuhum an tafakkuri fiha zan hana su tafakkuri a ciki ko sun kalla ba za su iya tunani ba saboda girman kan da Allah ya basu ashe kenan tunani akan ayoyin Allah wani abu ne ma'amurun bihi shari'a ta goda cewa a riƙa yin tunani akan ayoyin Allah ka rika kun fahimci dai ayoyi dama abin nan ambata ko ana nufin halittun Allah ka rika dubawa kana tunani a kansu yanzu wannan abin da muka ambata na fingerprint in ba an yi amfani da microscope din da zai nuna maka yadda zanen yake ba ta ina ka sani haka duk yadda zaka dangula wannan ya dangula wannan ya dangula ba lalle ku iya ganewa ba bayan an gano ne shine yanzu ake amfani da shi dangwale idan ba ka da baka iya signature ba duk duniya ba signature da ta kai wannan inganci duk abin da zaka rubuta dama me signature ne is another way of writing your name shi ake nufi da signature yawa ka rubuta sunanka ta wata hanya wanda ba wanda zai yi sai irinta to kaga ko in ana so a yi amfani da wannan ne dan ya ƙara bambance ka daga wani kada wani ya saci naka to ai ba abin da ya kai wannan shi yasa dama in an kawo maka takarda an ce ka kai dangwala kar ka ce an rena ka baka iya karatu ba tafi signature inganci wannan abu Allah ya kyauta to waɗannan abubuwan suna nan da muhimmancinsu malamai sun kafa hanyoyin da za mu gane zan tsaya kan abubuwa biyu yau insha Allah khalqis samawati wal ard da kuma al-laili wan nahar insha Allah gobe ma je kan sauran ban sani ba lokacin inda saura shi ma yanzu abin da ya shafi halittar sammai da ƙasa ta wace hanya za ka lura da halittar sammai da ƙasa har ka ga girmansu sakamakon haka ka ga girman mahalicinsu mahalicinmu baki ɗaya shine Allah subhanahu wa ta'ala hanyoyi daban-daban hanya ta farko min jihati kibariha wa fi'atiha ka kalli girman girman halittar shi kansa ya isa abun wa'azi girman halittar Allah yadda ya halitti sammai da ƙasa wannan kalmar ta sammai da ƙasa da muke ji akwai ayoyi da yawa ita kanta a cikinta malaman zamani wanda suka karanta harkokin yadda Allah ya halicci sammai masu hangen nesa kun san kyamarori da yanzu abin da muke yi dai da kyamara za ta hango wani abu ta ɗau hotonsa ko to an kai yanzu akwai abubuwa kuma da suke magnifying abu su buɗaɗa abu su girmama shi ta yadda za ka ga girmansa yanzu akwai wani gilas da in ka ɗauka ka sa a idan ka nan sai ka ga mutum ya zama kwangaren haka ƙato ko haka ne ko ba haka ba to ci gaba ya kai yanzu ana iya kallon a ga wata ta hanyar irin waɗannan kayayyaki telescope a sa a hangi abin nan da nan sai ga wata ran da ake tsammanin za a gan shi nan sai ka ga ya taimaka an gan shi da wuri to akwai kuma wasu har yanzu da za su hango maka wata shi kansa ai ta matsawa ana zumin ana zumin ana zumin za su ga yadda halittar wata yake wannan kun ga ba kwatance ne kawai na mutum ya zauna ya tunani ya kintata maka abu ya kai kaza ba a'a yanzu ci gaban ilimin ya kai yadda suke ganin waɗannan abubuwa ɗin yadda kuma za a iya sawa abin kallon a sanya masa abin da ba zai cutar da ido ba duk ƙarfin abu kuma iya hangensa to waɗannan mutane sun hango mana yadda halittar nan ta duniya take na so in ambata mana yanzu ko saboda munasabar wannan ayar ko ba don komai ba ya kai bawan Allah ka rena kanka ka daina jin kai kana da wani girma da abin da kake gani da girma nan mafi kusa da kai shine ginin masallacin nan ko ba haka bane ya fi ka ko bai fi ka ba in ka fita kuma akwai wasu gine-ginen wanda suka fi masallacin nan akwai dogayen gine-gine har yanzu yanzu dan adam yana tsere da tsakaninsa da juna kasashe suna tsere don su gina skycrafers da ake cewa wanda suka fi kowanne tsawo 170-150 sama 200-300 hawa wani ma a yi shi zai iya abin nan rausayawa haka amma ba tare da ya faɗi ba duk suna nan masu ilimin gini suna ta wannan irin ƙoƙari to duk abin da za ka gani na tsarin halittar Allah subhanahu wa ta'ala mamaki kuke ba ku taba ji ba ne an yi nisa abin yanzu duk ana yi to wannan na fara mana ne da namu na kusa da muke gani to a ƙarshe kuma me za ka kalla sai ka kalli faɗin ƙasar ku da kake cikinta kai najeriya tana da faɗi sai can kuma ka ce ƙasa ka zama tana da faɗi yanzu kuka saudi arabia ta yi najeriya biyu da rabi faɗin ƙasa kawai rairayin sahara ne za ka ɗauko najeriya guda biyu ka yanka najeriya rabi ka sa shi na fi maka faɗin ƙasar saudi arabia to wannan haka ɗin ka haɗo sai ka ce wannan ƙarata ifriqiya mana african continent sai ka haɗo a ce asia ko sai a tafi american latin wayewa duk ka haɗo su wannan ɓangarorin duniya ɗin ka tattara su shine za su baka wannan kashi ashirin da wani abu na iya land da ake da shi sauran abin da ake ce ma al'ard shine ard din nan to duk ruwa ne saura kun ga duk wannan fadin da na misalta mana ka matso da shi kusan sai ka tafi kuma kana nisa kana nisa a yanzu kowa a cikin kun ya dan wayarsa zai iya samun google earth kun san google earth za ka iya ganin masallacin ne yanzu ana tafsiri in kai sa wayarka ka shiga google app ka sa birnin kudu kai ta buɗe hoton kai ta buɗe hoton zai nuna maka duk titunan nan duk na gwada ni na taɓa gani zai nuna maka duk wannan masallacin da titin nan da gidajen duk za ka gansu to in kana matsawa baya kana zumin baya baya can sai ka koma inda za ka ga ƙasar haka yar hinken nan ita duniyar wannan da ake ce ma al'ard saboda taurarin nan na ɗan adam da ake cewa da ake sawa a sama kun san ta hanyar su ne ake yin wannan wayoyin daga nan muke receiving information ka bugawa wannan wannan ka bugawa wannan ku ta zancen ku duk yana nan a wannan sama din tauraron dan adam da ake cewa to daga nan ake baka duk hoton da zaka dauka a duniyan nan to ta irin wannan zaka ga yadda Allah madauki ya halitti ita kasar yanzu kun fahimci yadda kasar mu take ko ma'ana ba fa kasar mu Najeriya ba ina nufin al-ard yawwa to ita dinnan wannan ƙasar tamu akwai wata halittar daban ana ce mata jupiter ai wanda suka karanta wannan harkar geography duk kun ji sunanta ko to ita girmanta ya yi wannan ƙasar tamu sau dubu ɗaya da ɗari uku faɗin girmanta ita kuma ka haɗa ta da rana rana ta fita da irin wannan ko fiye da wannan wani wa'azin ne ya zo mana wannan ranar da kuke gani yadda Allah subhanahu ta'ala ya sanya ta suna cewa tana da diameter wanda ya san diameter faɗinta abin nan kilomita miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da casa'in da biyu faɗinta za ka ɗauki wannan duniyar tamu wadda ake ce ma al'ardu da za ta tsomu ka tsoma ta a cikin abin nan abin nan rana adadin duniya ɗaruruwa ko dubbai wannan girman duniya za su shiga maka cikin rana saboda faɗin girman rana yadda take to ita ranar a cikin manya-manyan halittun Allah taurari manya-manya da kuke ganin kuka taurarin da kuke ganin su haka kamar ƙanana nisa ne yasa kuke ganin su haka ƙanana akwai wata tauraruwar ana ce mata antares da larabci suna ce mata qalbul aqrab wai zuciyar kunama shine antares to ita kuma nata diameter din fadinta kilomita miliyan ɗari uku ne miliyan ɗari uku faɗinta yadda su suka lissafa a kintacen da suka yi akwai mars da ake faɗa shi ma wani ɓangaren halittar ne kilomita ɗari biyu da ashirin da bakwai shi ma nasa faɗi akwai wanda ake ce ma abin nan vy canis majoris shi kuma wannan sun ce zai yiwu ka ɗauki duniyar mu wannan wannan duniyar ta al'ardu ka ɗauki irinta irinta irinta irinta guda quadrillion bakwai kun san quadrillion me muka sani na farko akwai miliyan ko miliyan ɗaya shine a dubu sau dubu ko yauwa in ka samu wato mai zero zero guda nawa guda shida in za ka rubuta miliyan ɗaya biliyan kuma shine mai zero zero guda tara ko triliyan kuma shine mai zero zero guda nawa sha biyu to in ka ƙara zero zero uku akan wannan shine ake cewa quadrillion to quadrillion ɗin guda bakwai girman wannan majalis din girmanta ya kai ka ɗauki wannan duniyar tamu guda guda ɗai ɗai ɗai ɗai har kwadiliyon guda bakwai ka tsoma ta a cikin wannan duk za ta shanye kuma wannan ɗin gaba ɗaya in ka haɗa su da wasu taurarin baki ɗaya in ka haɗa su su suke yin galaxy guda ɗaya galaxy ɗaya in ka haɗa su ka tattaro su shine galaxy ɗaya kuma shi galaxy galaxy galaxy akwai kimanin sama da dubu ɗaya zuwa dubu ɗari abin nan kai biliyoyi kai biliyoyin irin wannan galaxy shi ma Allah ya yawa da su ba guda ɗaya bane ko guda uku ballanta naka ce ga irin wannan girman nasu kun ga lamarin harkar halittar Allah ya fi ƙarfin abin da za ka iya sauwara shi wannan kawai abin da su masu ilimin yanzu har suka iya kwakwalowa suka gano ne nan gaba ci gaba da binciken tun da kullum ana yin sa za a gano wasu abubuwan da sun fi haka ban mamaki da haka maganar Allah ya fi ƙarfin abun wasa to kuma waɗannan abubuwan galaxy kamar da ake cewa yawa 1 billion ne kai galaxy galaxy 1 billion ne suke cewa ko mo to shi kuma suna cewa a kowanne galaxy akwai in kana so ka kwatanta kimanin wani abu da suke cewa mafasek guda dubu zuwa dubu ɗari kowane fasek ɗaya shine tiriliyon talatin da ɗaya kilomita in kana so ka auna faɗin galazi ɗaya kilomita tiriliyon talatin da ɗaya ba ka yi wannan lissafin ba waye zai iya babu to shine zai baka wannan faɗin sannan kuma irinsan irinsan Allah ya yawa da su don haka wani wai mutum ya zo yanzu ya ce shi bai gane dan an ce as-samawatu sab' ya dauka waɗannan abubuwan duk zai yi waɗannan abubuwan guda ɗaya da kake gani wanda muke gani nan iya fada'in da muke ciki cikin area da muke ciki ne ya zama iya galaxy guda nawa shine guda ɗaya shine samawatin sama guda ɗaya ya zama akwai irinsu irinsu irinsu kuma ga su ne saka Allah shi ya san abun kar ka zo ka gwada wannan ilmomin wata ran kana ci gaba kana karantawa sai ka baka ce to ai wannan ya saba ma adadin da aka faɗa Qur'ani kenan ai baka fahimci me ake nufi da as-samawatin ba baka fahimci kuma waɗannan abubuwan da ake nufi ba ilimin nasu bincike suke har yanzu don haka bai kai har yanzu a kure Qur'ani a ce ya saba ma waɗannan abubuwan ba kawai kai kai imani da na Qur'ani yadda ya faɗa to ka tsaya iyana waɗannan abubuwan kaga girman Allah su ƙara maka tsoron Allah su ƙara maka komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala to waɗannan abubuwan da ake ambatawa ya ku bayan Allah wannan galaxy galaxy ka tara su da halittun gaba ɗayansu duk girman su ka tara su su kuma aljanna ta fi su girma aljanna ardu hassamawatu wal ard haka Allah yake ko ba faɗin aljanna shine as-samawat wannan nassun qur'ani ne duk abin nan da aka ambata maka su wannan majority da waye da waye da waye dukkan su aljanna ta fi su faɗi ita kuma aljanna al'arshin Allah ta fi ta girma Allah subhanahu wa ta'ala da yayi al'arshi ya fi komai girma don haka ka rufe bakinka kawai dangane da ya Allah yake wannan ba ilimin ka bane an fahimci wannan zancen kamar yadda malam mai risala yake cewa يتفكرون في مخلوقاته في آياته ولا يتفكرون في مائية ذاته su ‘yan adam suna tunani ne a halittar Allah ka duba ayoyin Allah kai tunani amma ba zancen kai tunani akan yaya shi Allah yake ba yaya duniyar ka take baka gama fahimta ba mahakar ƙasa ta garinku baka sanya take ba dutsen marantsa baka haushi ka san yadda yake ba a nan garin kenan ballantana ka san jihar jigawa baki ɗaya ka san najeriya baki ɗaya ka san afirka ka san duniya duk gaba ɗaya to duniyar fa in ka ga hoton da suke yi yanzu haka za ka ganta ɗan wani ɗigo in ka aka kwatanta ta da rana ta ɓangaren itikani kawai za mu zo kansa gobe insha Allah yadda Allah ya sanya distance tsakanin rana da duniya ko yaya duniyar a zagayawar da take ranar ma zagayawar da take yi da za a rage adadin wannan milolin su matsa kusa duniya sai ta zagwanye gaba ɗayanta duk abin da ke cikinta da duwatsun da komai heat ɗin ƙatsananin zafin ba zai bari mu rayu ba duk mutuwa za a yi matsawa kaɗan haka an matsa sai duk a mutu tuzun Allah in ba ubangiji mai iya abu ba waye zai sanya wannan abun da wannan irin tsarin har ya shekaru miliyoyi ba a san ƙarshensa ba an fahimci wannan zancen don haka mu ji tsoron Allah dama wannan shine fa'idar abin da ake so mu ji kenan a wannan karatu inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab in Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba insha Allah zuwa inda muka samu dama duk da ba tsawaita nake so mu yi sosai ba gwargwadon dai da za mu fahimci abin da muke so mu magana ya saman mana wannan ganin girman Allah din kuma ya saman mana ƙarin imani a zuciya وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك